الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أولا أصلية وهي ما كان فيها المستعار اسما غير مشتق كاستعارة الظلام بالظلام والنور بالهدى ثانيا وإلى تبعية وهي ما كان فيها المستعار فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا نحو ركب فلان كتفي غريمه أي لازمه ملازمة شديدة وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة ونحو قوله ولئن نطقت بشكر بربك مف- برك ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق أي أدل جيم وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم أولا إلى مرشحة وهي ما ذكر فيها ملائم مشبه به نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته والاشتراء مستعار للاستبدال وذكر الربح والتجارة الترشيح ثانيا وإلى مجردة وهي التي فيها ملائم المشبه نحو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف استعير اللباس لما غشي الإنسان عند الجوع والخوف والإذاقة تبيين لذلك ثالثا وإلى مطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم نحو الذين ينقضون عهد الله ولا يعتبر التشيع والتدليل إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة
to a abu na biyu na rabe-raben isti'ara watan kasimul isti'ara bi itibarin lafzil musta'arin aka yi la'akari da lafazin da aka aro nan kuma za a yi cewa ta kasu shi ma gida biyu ila asiliya isti'ara asiliya wa hiya ma kana fiha al-musta'ar isman gaira mushtaq idan ya zamana abinda aka aro din ba suna ne da aka tsago shi ba kasi'arati zalami lid-dalal wa nuri lil-huda kamar da aka tsago aka yi isti'arar duhu da bata aka ari haske a bisa ma'anar shari'a haka nan ba ismul fa'il bane ba maf'ul bane ba masdar bane shine ma'anar mushtaq wa ila taba'iyya akan kuma ce isti'ara taba'iyya wa hiya ma kana fiha al-musta'ar fi'lan aw harfan aw isman mushtaqan shine idan fi'ilin da aka tsago a sunan kai da aka yi isti'arar ya zama fi'ili ne ko harafi ne ko wani suna ne da aka tsago shi daga wani fi'ili misali rakiba fulanun katifai gari mihi ai lazama hu lazama shadida haka ce wane ya hau kan kafaɗin wanda yake bin sabashi ya hau kan kafaɗin wanda yake bin sabashi abin da ake nufi da wannan shine lazama hu lazama ta shadida ya lazumce shi duk inda yana biye da shi duk inda ya sa kafa zai sa kafarsa yana binsa sau da kafa sai ya biya shi bashinsa sannan zai kyale shi to kaga rakiba katifai ya hau kan kafaɗarsa wato nan farko tashbihi ne an kamanta nacin da ya yake binsa sau da kafa duk inda yana binsa sai aka kamanta wannan da ake bi bashin kamar wata dabba ce wanda shi kuma mutumin ya zo ya hau gadon bayan wannan dabbar ya ƙi sauka daga kan dabbar to kaga abin da zai nuna ba hawa kan dabbar kan abin nan ɗin nasa ya ba cewa wane ai ba za ka taɓa ganin wani ya hau kan gadon bayan wani yana maɗauka wuya yana tabinsa duk inda za su je ba ya maƙalƙale shi ba kaga wannan abin da ake nufi ya lazumce shi kenan to kaga mushabbah bihi din al-ismul musta'ar menene katifai garimihi kaga suna ne saboda haka ya zama isti'ara tabaiya misalin harafi kuma kamar yadda Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan shiriya daga ubangijinsu ai tamakkanu min alhusuli alal hidayati tamma sun tabbata akan cikakkiyar shirya ala hudan min rabbi suna kan shiryar tsororuwar shirya wani hau ƙauluhu kamar yadda wani ya ce wala inna takta bi shukuri birrika mufsihan idan na furta da godiya ga alhairinka ina mai bayani falisanu hali bishikayati an taku to ai kuma lisanin halina yanayin da nake ciki shi kuma ya fi shiryawa bisa ga kuka da ƙorafi korafi yanayin da nake ciki ko da a haka ina cewa na gode ala saka da alhairi ai ana taimako ai ana abuna alaji kan hajiya ala kara alaji lafiya to amma kuma yadda nake kayan jikina da siffata da waye yasa wannan godiyar ba ta babu abin da aka yi min nake wannan godiyar kawai maula ce ya gano mutum ya zo yana cewa alaji kan hajiya alaji alaji ala kara lafiya ala shiri zuri'a to maula ce wani abu yake nema to kaga wannan isti'ara ce taba'iyya sai ce watan qasimul ibara a isti'ara bi itibar zikril mala'ik dangane da kuma a ambaci wani abu da yake da alaƙa ya dace da abin da aka yi isti'ara ko ba a faɗe shi ba a nan kuma ta kasu kashi biyu ko uku akwai murashaha wahiya ma zikira fiha mula'imal mashabbah bi ita ce isti'arar da aka ambaci abin da ya dace da abin da aka kamanta ɗin da shi kamar ula'ikan lazina shtarau dalalata bil huda fama rabi hatti jaratuhu kaga ya ce fal'ishtira wannan ishirau dalalata su ne waɗanda suka sai ɓata da shirya ba siyan ake nufi ba musta'arin lil istibdal wato suka musanya ɓata da shirya kamar suka ba da shirya aka ba su ɓata to wa zikirin rabihi wa tijarati tarshihun cewa famara bi har tijaratu ambatan riba da kuma kasuwanci da aka yi kamar shimfiɗa ce tarshe ko ƙarfafawa ce ga wannan isti'ara ɗin wato ga shirya suna kallo sai suka fifita sai ta zama a kan ɓata ɗin to sai allah ya siffanta su da kamar an zo an kasa kayayyaki ne za ka bayar a baka za ka bayar a baka sai suka ɗau abu mai kyau suka bayar aka ba su mummunan abu mara kyau mara amfani suka zo suka kasa ba wanda ya dakata tasu ba wanda ya kula suka ba sun kasa kashi ba wata riba sai asara to kaga kamanta canja bata da suka yi fifita bata da suka yi akan shirya shine aka kamanta shi da kamar ciniki ne suka je suka sai abin da babu wata riba ba shi da wata kasuwa kuma suka zo suka yi asara to famara biya tijara tuhum din nan kaga ai yana da dangantaka da musanyawar da cinikin da aka yi ko to shine ista'ara murashaha wa ila mujarrada wa hiya allati zikira fiha mula'imul mushabbah wanda aka ambaci abin da ya dace da mushabbah din ba mushabbah bihi ba kamar fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana wa wannan alƙarya tufafin yunwa da tsoro ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wasu mutane ne suna zaune lafiya cikin kwanciyar hankali da yalwa arziki komai cikin sauƙi a yalwace suke samunsa suna gida ake kawo musu komai shikenan sai suka butulce wa ni'imar Allah suka ce daɗi ya musu yawa Allah ya kashe su su huta ka ce kawai imani aka ce su yi su gyara halayensu ni'ima ta ƙara ninkuwa ya zuga ce su ba za su yi ba so ba san wannan ba to sai Allah ya canja musu yanayin suka koma cikin yunwa da tsoro to shiga tsananin da suka yi sai Allah ya kamanta da fa'azaka Allahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa wal haufi da tsoro yanayin yunwa da yanayin tsoro da suka shiga shine aka kamanta shi da tufafi riga aka sa musu rigar yunwa da rigar tsoro ai duk mutum kana ganinsa za ka ga kayan jikinsa ko to yadda da ka gansu za ka gansu a firgice za ka gansu a kanjama a rama kamar mayu suna lasarsu to shi ne aka siffanta da rigar da take yunwa ta zama ita ce ma rigarsu tsoro ya zama shi ne ma rigar da take cikin jikinsu to amfani da yadda fa'a zaƙa haya ɗanɗana musu wanda yana nufin fa'albasa ha kenan ko aka aro kalmar azaq da ma'anar libas kaga bai dace da mushabbaha ba da mushabbaha bihi ba sai mushabbaha din su aka faɗi wani abin da ya dace da su to shine isti'ara mujarrada wa ila mutlaka kuma akwai isti'ara mutlaka wa hillati lam yuzkar fiha mula'im wanda ba ambaci wani abu da yake da alaka da mushabba ko mushabbah bihi ba kamar allazina yanquduna ahadallah wanda suke warware alƙawarin Allah nan isti'ara ce wato alƙawari da aka yi za su imani za su kaza ba za su kaza ba sai suka ƙi sai aka kamanta shi da kamar wanda ya zo ya samu wata igiya ko wata kamar igiya ko wata abawa a tsare sai zo ya warware ya warware ya warware ya warware duk ya kace-kace da ita ya gutsun-gutsun da ita to sai aka kamanta ƙin wannan cika wannan alkawarruka da suka yi da kamar sun daddatse irin wannan igiyar ta Allah wala bar tashrihu wa tajridu illa ba'da tamamil isti'arati bil karina ba a la'akari da tarshih ɗin ko tajiri sai wato isti'arar ta cika kaga nan ula'ikan lazi na shitarau dalalata bilhuda ai isti'ara ta cika fama rabi har tijaratu shine tarshih ɗin haka fa'a za ka hallahu libasal ju'i wal khawf isti'arar ma ta cika to sai almajaz al-mursal
المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة أولا كالسببية لقولك عظمت يد فلان عندي أي نعمته التي سببها اليد ثانيا والمسببية لقولك أمطرت السماء نباتا أي مطرا يتسبب عنه النبات ثالثا والجزئية بقولك أرصدت العيون لتطلع على أحوال العدو أي الجواسيس رابعا والكلية بقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم خامسا واعتبار ما كان بقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي البالغين سادسا واعتبار ما يكون بقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا سابعا والمحلية بقولك قرر المجلس ذلك أي أهله ثامنا والحالية بقولك بقوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي جنته
سي المجاز المرسل مجاز مرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة شيني مجاز دا دنگنتكر Uh, ma'ana haƙiƙi da ma'anar majazi ɗin ba kamancece ne a bace ai can an ce in ya zama na alaƙa ta mushaba ce ya zama mai isti'ara to ka kenan akwai wanda alakar ba ba kamancece ne ya bace to wannan shine majaz mursal me to alakar wato ma'ana hakiki da gairil hakiki din ga sunan ya kawo guda takwas na ɗaya kasababiya kamar idan abu ya zama shine sababin faruwar abu kamar azumati yadu fulanin indi ai ni'imatuhu allati sababu hal yadu kace ni'imar wane ta girmama a gare ni yad kamar magana mun yi wannan bayanin ɗazumi yawa ko haga asalin kalmar yadu hannu amma tana zuwa majazan da ma'anan ni'ima e, ni'imar wane a gare ni ta girmama wal musabbabiya ko kuma ya zamana abin da shi ne ya zama sababi tasmiyatu shay'i bi musabbabihi musabbibihi kamar amtaratis sama'u nabatan amtaratis sama'u nabatan sama ta yi ruwan tsirrai ko ta yi ruwan hatsi to ai kaga ba daga sama ake watso shinkafa da gero da da ba ko amma wannan ruwan shine mai sababin tasmiyati shay'i bi sababihi kenan bi musabbibihi mataran yatasabbabu anhu nabat kamar yadda yace wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa yana saukar muku da arziki daga sama kaga ai sababin riziki kenan kabar da ya ce kada an zalna alaikum libasan mun saukar da tufafi a gare ku kaga ba tufafin ake saukarwa ba ruwa ake saukarwa ruwan nan sai ya tsirar da audiga audigan nan sai a zo a sarrafa ta sai ta zama tufafi kaga tasmiyati shaybi musabbibihi kenan kamar wa fis sama'i rizqukum arzikinku yana sama to tashi sama ake aje kowa ya kwaso nasa kaga ruwan sama ake yi ruwan nan ya yi shuka a yi barruwa a yi waye a yi waye a sarrafa shi sai kuɗi kuma sai ta zuwa sannan akwai juz'iyya ma'ana tasmiyatul kulli wa iradatul juz'i a ambaci gaba ɗaya amma wani yanki daga ciki ake nufi kamar alsaltul uyuna litattali'a ala ahwalil adu na aika idanu don su tsinkaye ga halin da makiya suke ciki al'uyun a nan aljawasis kaga su 'yan leƙen asirin ai ba idanunsu aka cira aka wallacen ba su gaba ɗayansu aka tura su to amma me saboda da idan suke amfani su ga me ake shi sa sai aka kira su da al'uyun kaga tasmiyatul juz'i kenan wa iradatul kulli yawa kaga tabbat yada abi lahab yada abi lahab hannayen abu lahab kaga juz'i ne ba iya hannayen bane suka halaka dukkaninsa ne kaga shi ma majaz ne tasmiyatul kulli juz wa iradatul kulli kamar da yawa zaka ga zalika bima kasabat aydikum bima kasabat aydikum abinda hannunku suka aikata ai ba hannun ne kawai yake yi ba abinda ido ma sai a ce hannu amma me yasa saboda mu'azzab abinda ake yi na kirki ko na rashin kirki da hannu ake amfani walkulliya ko kuma tasmiyatul kulli wa iradatul juz a ambaci gaba ɗaya amma wani ɓangare wani yanki ake nufi kamar ya ji aluna asabi ahun fiyaza ne sai su sa yatsunsu a kunnuwansu ana nufin anamilahun gaɓoɓin yatsunsu wa atibaru makana ko kuma a yi magana ana la'akari da abin da da ya faru kamar da ya ce wa atul yatama amwalahu ku ba wa marayu dukiyarsu amma ana nufin albaligin wanda suka balaga domin maraya shine wanda ubansa ya mutu kafin ya balaga da ya balaga ya tashi daga sunan maraya to abinda kuma zai nuna ba marayin ake nufi yaran ba ayyace Allah ya ce wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim to kenan nan da ya ce wa atil yatama ba ana nufin suna yaran za a ɗau dukiyar a basu ba a'a baligan ake nufi to me yasa aka yi amfani da kuma marayu ai bi itibari ma kana waɗannan da da suke marayu to yanzu tun da anasu minhum rushidan kunga sun shirya sun iya kasuwanci da hankalinsu da komai to ku ba su dukiyarsu tasmiyati shay'i kenan bi itibari ma kana eh wa atibar kuma me yasa har yanzu suna sun girman aka kira su da marayu dan a tausaya musu a tausaya musu a duba su cewa ba su fada uba har yanzu kuma duk da an damka dukiyar a hannunsu ba kuma shi kenan za a kau da kai ba a ci gaba da kulawa da su in aka ga za su yi ba daidai ba a nusar da su kar a ce ɗari bisa ɗari shi sa har yanzu aka ci gaba da kiransu marayu wa'atibaru ma ya sannan kuma akan yi akan ambaci wani lafazi don lura da abin da zai kasance a gaba kamar da ya ce inni arani a asiru hamra na yi mafarki ina matsar giya ai inaban yana nufin ina matsar inabi wanda inabin nan shi ne za a sarrafa shi ya zama hamr ya zama giya ya gama jazi ne wal mahalliya ko ambaci abu bismi mahallihi tasmiyati shi bismi mahalli kama a ce ƙarrarar majalisu zalik ai ahaluhu majalisi ya tabbatar kama ana mita a ce gida ya zartar da abu kaza ko wannan shine ra'ayin jihar kano to kanan ce ta yi magana ita ta rubuta aga ai ahaluhu ake nufi kama was'alil qaryatal lati kunna fiha wal iral lati suka ce aje a tambayi ma garin da muka je muka a tambayi garin ma'ana ahalul qarya to kaga nan in kace baka yarda da majazi ba was'alil qarya ku je ku tambayi al qaryar to ya za a yi kenan to sai sai ibn hazm da sibin tayo suka ce a ai dama alqura daga qarra ya qarre ne ijtama'a tattaruwa bayan da za a kira wuri da sunan alqura sai da tattaruwar jama'a da gidaje da haka ba su in aka ce je ka ka tambaye alƙaryar je ka Kano ka yi tambaya ba ana nufin ka shigo da inda ka zo kaga an sa welcome to Kano state ka tambayi wannan banar ko ka tambayi abun ba a'a mutanen garin ake nufi kai wani dakiki ne da an ce ma wasu alil karya za ka je ka tambayi ga suka ce ba wani majazi alƙura ɗin kawai mutanen gari ake nufi to kaga wannan ai shi ma kamar tawilin ne suka yi su kawai a sallama ayoyin sifat babu majas a wannan karya suke yi wai alhaji ibrahim kaulaha ne wai ya tambaye shi ya tambaye bin bas wai ya tambaye bin bas wa man kana biya zai a amma to ya za a yi da wannan kuma gashi shi ma shi a amma din ne shi bin bas din wai ya rasa amsa da wannan karerayin su ne kawai mutumin da korarsa ma aka yi daga rabidar korarsa aka yi aka ce sai ya tuba ya bar hakika da ya zo rubuta tuban sai wani waskane ya waske sai ya tubtu tubti ilaika rabbi inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu tubtu min al aqwali wal af'ali wal harakati wal min al ahwali tubtu tubtu ya ta cewa tubtu tubtu aka bai fito karara ya ce ya tuwa daga wannan fairar da ya zo da ita ba har ya mutu ba a sake barinsa ya koma ƙasar saudiya ba kwanan nan suka yi sake yin wata ƙaryar wai su rabiɗa yanzu sun je sun nemi sulhu da wai gidan alhaji ibrahim sun nemi sulhu da su saboda haka sun je wajen wannan mai sa hular ƙaurayen nan sun je sun ce masa wai kaza da kaza har sun gayyace kawai fa umara ya je ya je umara ya je da kuɗi da dalolinsa da mutane da waye shine ya samu can gaba wajen raula ya zauna kuma ake ta gayyato mutane suna ta zuwa suna ba shi kuɗi yana yi musu addu'a wai neman karama ta azumin nan ma da muka je mun tarar da shi wani sai ya ga muna tare da wani sai ya taho da gudu ai ga shehi na ya ce waye wani shehi shehi mahi ne aje a nemi karama aje a nemi tabarraki to da yake wayayye ne shi sai ce yanzu a nan na tsallake nan na zo nan neman albarkar wani shi me ya kawo shi nan shi me ya kawo shi na tsallake raula gashi na yi ziyara kuma na zo wajen wani in ce wai a nan zan nemi wata albarka sai da Allah ku rabu da wannan shirma ku yi a Najeriya amma ba a nan ba to amma wallahi wannan mutumin sai da ya biyo mu masauki ya zo wajensa shi ɗin dai ya zo suka tattauna kaza da kaza ya masa ila miƙati ya miƙa masa tun da bai ba shehi ba to shi a ba shi nasa to wai zaka ce wai wai ya je wai sun nemi ai su duk mutumin da ya je kasar a gwamnatance officially gwamnatin kasar ya je da wani tambari da cewa gwamnati ta san da zuwansa to za su girmama shi tsari ne na diflomasiyya a nan ba ruwansu da bambancin aƙida kowaye kowaye za su amma da zai zo da wani abin da kuma ya saba kowaye shi ba za su kyale shi ba to kuma sai aka zo taron rabita an tura wannan farfesa ya je a madadin ibrahim sale an yi wani taro ne na nadawa alamiya haula siratul muhammadiyya taro ne aka yi na malamai na duniya na ƙara juna ilimi akan sira a wannan watan rabiul awal da ya wuce aka shikenan sai suka yi tasawa gashi an yi maulidi a madina gashi an yi maulidi a maka gashi an yi waye sira fa aka yi kuma ahli suna inda ya sira shine maulidi to yaushe ne ba a mayin maulidi kullum a cikinsa muke eh shiwa to ai wannan munasabar ce munasabar wannan nadawa alamiya din baki da suka zo daga kasashe suka halarci wannan conference din ai akan yi haka ko ga su duk sun zazzo akan abin da suka zo sai aka yi hudu ba a kai shi kenan kuma kai eh yi tana ce kuma don su nuna musu in ma maule da za ku yi to ga yadda za ku yi ga yadda yake ba ku zo kuna kaɗe-kaɗe kuna raye-raye kuna bidiyo'i da shirke-shirke ba dukkan sai suke yada wai an yi maulidi eh har ya gama to ba to aidan to kaga eh kawai dai al'amuran su ne eh Allah ya ganar da mu wal haliya sannan kuma majaz mursal yake zama tasmiyati shay'i bismi halihi ko mahallihi kamar da ya ce fafi rahmatillah hum fiha khalidun suna cikin rahamar Allah su masu dawwama ne ma'anar rahama a nan fi jannatihi cikin aljannarsa na'am
الحجاب المركب المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلامة غير المشابهة سمي مجازا مركبا كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله هواي مع الركب اليماني يمانين هواي مع الركب اليمانيين مسعد جنيب والجثماني بمكة موثق فليس الغرض من هذا البيت الإخبار بل إظهار التحزن والتحصن وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى
na'am a sai akwai kuma almajaz almurakkab almurakkab idan su'amila fi gairi ma wudi'a lahu li alaqa gairi almushabaha sumiya majazan idan aka yi amfani da shi ba a bisa asalin ma'anarsa ba ba kuma mushabaha ba ba kamanceceniya ba za a kira shi majaz kal jumalil khabariya kamar jumla wacce take khabariya in stu'milat fil insha in aka yi amfani da ita ta ba da ma'anar insha ta zama kamar umarni to ita ma ta zama majaz amma majaz murakkab tunda jimlar dama murakkaba ce ma'ana al-murakkab kamar jimla kenan jimla habariya sai aka yi amfani da ita da ma'anar insha'iyya to ta zama majaz murakkab misali hawaya ma'ar rakabil yamanina mus'idun janibun wa jismani bi makkata musaku yace hawaya duk tunanina da zuciyata ma'ar rakabil yama mus'idun yana ta hauhawa ma'ar rakabil yamanina tare da ayari na yaman janibin yana ɗanye wa jismani amma kuma jikina musa ƙungashi a ɗaɗɗaure bi makata a makka wannan ba wai labari yake bayarwa ba yana nuna damuwarsa da ɓacin ran da yake ciki da bai samu damar zuwa madina ba ne gashi a makka ya ce falaisal gardu min hazal baiti al-ikhbar bal izharit tahazzun wa tahassur nuna nadama da takaici na in karat alaƙatuhul mushabaha summiya tamsiliya kama ya ƙala limutaraddidi fi amrin araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhir ukhra in kuma kamancece ne ya ce sai a kira wannan isti'ara tamsiliya kama wanda yake inda inda akan yayi abu kaza ko kar yayi sai a ce araka tuqaddimu rijlan wa tu'akhir ukhra naga kana gabatar da wata kafa ka jirkintar da wata kana kwan gaba kwan baya kenan ga wasu misalan irin wannan kamar da yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin kaga jimla ce khabariya amma ma'anarta insha'iya ma'ana liyatarabbasil mutallaqat wanda aka saki su yi idda wata uku kamar walwalidatu yurda'na auladahun kaga jimla ce khabariya amma ma'anarta umarni cewa lallai su shayar na'am
المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير مكر الغداة ومر العشي فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له إذ المشير والمفنى في الحقيقة هو الله تعالى ومن المجاز العقلي أولا إسناد ما بني للفعل للمفعول نحو عيشة راضية في عيشة راضية ثانيا وعكسه نحو صيد مفعم ثالثا والإسناد ألف إلى المصدر نحو جد جده باء وإلى الزمان نحو نهاره صائم جيم وإلى المكان نحو نهر جاري دال وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد
المجاز العقلي akwai kuma majaz al'akali huwa isnadul fi'il aw ma fi ma'anahu ila ghairi ma huwa lahu inda al-mutakallim fi zahiri li alaqatin shine wato danganta wani aiki ko abin da yake ma'anar aiki ga abin da ba asalin aikinsa ba ne ba ɗabi'arsa ba ce ba sufarsa ba ce misali ashaba sagira wa afnal kabira karrul gadati wa marrul ashi karrul gadati maimaituwar safiya wa marrul ashi da wucewar yammaci ashaba sagira ya sanya yaro ya yi furfura wa afnal kabira ya kashe tsoho yau da gobe ta take sawa yaro ya furfura tsoho kuma ajali ya yi ya mutu menene wani karin magana yake cewa yau da gobe ke sa jinjiri ya zama ango yau da gobe ke sa jinjiri ya zama ango da kuma yau da gobe karyar Allah duk wanda ta bi shi sai ta kama shi to kaga danganta yau da gobe da wannan ba karamar hikima ba ce ta bahaushe aka yi isti'ara aka kamanta yau da goben da wani kare karen kuma karya mace wacce take bin mutum a waje shi kuma yana ta gudu yana ta gudu ita kuma mai naci duk inda ya kai da gudu sai ta cafko shi to ma'ana duk inda mutum ya kai da gudun mutuwa duk inda mutum ya kai da daddagewa da rashin son baya son girma baya son waye a yi aski a aske gemu a yi a rina furfura a cokalo hula a yi wane ne yana daddagewa har dole kuma ƙarshe sai ya sallama dole sai ya sallama wataran yana ji yana gani sai dai a tayar a zaunar a tayar a kwantar a cire masa kaya a sa masa wasu a yi masa wanki a yi masa wanka a bashi abinci a baki taron yana kallo da ba abin da za a yi sai an gaya masa ba a gaya masa bai ta faɗa yanzu ba ma abin da ake gaya masa komai ana yi akwai wani da muka je aurar da yarsa yana gida ana ta shiga ana gaishe sai ce wai wai taron me ake yi ne wallahi me ne na ga ana ta shigowa ta ce haba an gaya ma yakka wance ake aurarwa dama yau ne wani ɗansa ya zo ce wai waye ne wannan ka ce wane ne fa wani magana manye sai a ce kai ku rabu da shi ku rabu da shi rikici ne rigimarsa ce a sha basa gira wa afinal kabira karrul gadati wa marrul ashi sa mutum ya taka a hankali shekaru ne idan suka mutum yawa da project ya kusa koma ga Allah
ba magana to arna su ma furejar za su koma ga Allah suke kawai ɗabi'a ce wa minkum man yuraddu ila ardhil umr wa man nu'ammirhu summa litakunu kawai haka ka'idar rayuwar Allah ya tsaya da kuma wannan kama bada'akum yanda aka fare ku haka za ku koma yadda kuka fara da rauni khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan to kawai haka ya tsara duk imanin mutum duk kafircin mutum duk kula da jikinsa duk rashin kularsa duk waye duk waye ba akwai masu kudin da suke kokarin masu difitin din mutuwa ba michael jackson dala biliyan nawa ya ware don kai ya mutu shi kansa bill gates yanzu ba kokarin da yake ta yi ba kenan ya ba da kudade ana ta bincike ya za a yi a samo wata kimiyya da fasaha yadda ɗan adam zai yi difitin ɗin mutuwa yadda ba za a mutu ba ba zai yiwu ba to kagana ya ce fa'ina isnadal ishabati wal ifna danganta sanya furfura da ƙararwa ila karril gadati wa mururil ashi zuwa ga maimaituwar safiya da wucewar yammaci isnadun ila gairi ma huwa lau ana danganta abu ne zuwa ga abin da ba shi ne mai yin ba izil mushibu wal mufni fil haƙiƙa huwa Allahu ta'ala domin mai sa furfurar mai mutawar shi ne Allah annahu amata wa ahaya to wa min al-majazi al-aqli yana daga majazi na hankali na farko akwai isnadu mabuniya lil fa'ili ila al-maf'uli abinda aka danganta aka gine shi ga siga fa'ili amma yana nufin maf'uli kamar aishatir radiya fa huwa fi aishatir radiya shi yana cikin rayuwa me yarda radiya kaga siga ce ta fa'il ko amma ma'anarta mardiya maf'ul a bar yarda me balaga ciki wato rayuwar da ɗan aljanna zai shiga ita kanta rayuwar da za a tambaye ta kin gamsu da kanki kin gamsu da yadda kika tsinci kanki a ciki za ta ce na gamsu ba ma shi da yake cikinta ba ita kanta rayuwar za ta gamsu da yanayin da take ciki to shine balagar da take ciki shi sa aka kauce wa maf'ul rayuwar da za a gamsu da ita sai ce rayuwar da ita kanta za ta gamsu da kanta wa aksuhu ko kuma maf'ul ya zo amma da ma'anar fa'il kamar sailon muf'amun ruwa mai cika wuri mai kwarara ai fa'imun mai cika wuri wal isnadu aka kuma akan danganta abu kamar isnad ilal masdar na hau jadda jadduhu ƙoƙarinsa ya tsananta ƙoƙarinsa ya tsananta kaga an danganta jaddu zuwa ga shi masdar ɗin masdar ɗin zuwa ga fi'ila wa ila zamani ko a raba bu zuwa ga lokaci kama ce na harahu sa'imun ma'ana sa'imun na harahu kaga sai ake nuna yinin ne yake yin azumin an gane yininsa mai yin azumi ne ana nufin shi da yake yamman yake rayuwa a yinin shine mai yin azumi wa ilal makan ko a raba abu zuwa ga wuri kamar naharun jarin kogi mai gudana wa ilal sabab ko kuma a danganta zuwa ga sababi kama a ce bana la'amirul madinata sarki ya gina gari to ai kaga shi sababi ne kawai ba shi ya zo ya aikin da kansa kama ce wannan titin gwamna ne ya yi shi ta kaga ba gwamna ne ya zo ya ba amma shi ne sababi shi ya sa aka to duk wannan majaz ne akli wa yi ulama min ma sabaka annal majazal lugawi ya kuna fil lafzi wal majazal akali ya kuna fil isnad kenan majaz lugawi a lafazi ake samunsa duk wayancan da suka gabata kuma ana kiransu majaz lugawi da murakkab da mursal da kinaya da murasha da waye duk majaz lugawi ne domin duk kalmomin lugan ne aka sassarrafa su amma ko wannan majaz akali ne ma'anar ce aka areta aka sawa wani to sai kinaya
الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى نحو طويل النجاد أي طويل الإقامة وتنقسم باعتبار المبني عنه إلى ثلاثة أقسام الأول كناية يكون المبني عنه فيها صفة قول الخمسة طويل النجاد رفيع العماء بكثير الرماد إلى ما شتى تريد أنه طويل القامة سيد كريم والثاني كناية يكون المبني عنه فيها نسبة نحو المجد بين الثوبين والكرم تحت الإله تريد نسبة المجد والكرم إليه الثالث كناية يكون المبني عنه فيها غير صفة ولا نسبة قول الطالبين بكل أبيض مهري والطاعنين مجامع الأبغان فإنه كنا بمجامع الأضغان عن القلوب والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا نحو هو كثير الرماد أي كريم فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز وكثرتهم وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين وهي تستلزم كثرة الضيفان وكثرة الضيفان تستلزم الكرم وإن قلت وخفيت سميت رمزا نحو هو سمين رخو أي غبي بليد وإن قلت فيها الوصائل أو لم تكن ووضحت سميت إيماء وإشارة نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول كناية عن كون أمجادا وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعه
to yace alkinaya hiya lafzun urida bihi lazim ma'anahu ma jawaz iradati zalikal ma'ana abin da ake nufi da kinaya shine lafazin da ake nufin malazamcin ma'anarsa tare da kuma zai yiwu wannan ma'anar ake nufi amma kai tsaye ba ita ake nufi ba abin da yake haɗe da ma'anar ake nufi kamar a ce tawilun nijad ma'ana tawilul kama an nijad wuya kenan kaga ce mai tsawon wuya mai dogon wuya ana nufin mai tsawo ne kaga din mai dogon wuya yawanci mai tsaho ne to kaga ana nufin lazim ma'anahu tsawon ake nufi ba tsawon wuyar ba shine kinaya to ta kasu gida uku akwai kinaya ya kunil makani anhu fiha sifa wanda abinda aka yi kinaya zai zama sifa ne kamar yadda hansa take yabo take cewa tawilun nijadi rafi'ul imadi kasirun ramadi idha mashata tawilun nijadi mai tsawo rafi'ul imadi mai maɗaukakin dirkokin gida mai babban gida kasirun ramadi mai yawan toka idha mashata yayin da aka shiga lokacin rani to kaga nan turidu annahu tawilul qama tana nufin mai tsawo ne sai ta sufanta shi da mai tsawon wuya tana nufin sayyidun karim mutum ne mai karamci sai ta ce kasirur ramadi mai yawan toka me ma'anar mai yawan toka duk inda kaga toka ai girki akai da yadda aka yi girki abinci aka yi da yadda aka yi abinci kuma akwai maciya abincin ko to kenan mutum ne shi mai ciyarwa sosai shi ya sa ko ina gidansa za a ta fidda toka tokan ma hafitar da ita ake saboda yawan girki da ake to kaga lazim ma'ana take nufi ba wai tokar take nufi ba ciyarwar da yake ita take nufi wasani kinaya ya kunil makani an hufiha nisba wanda abinda ake kinayar yake zamowa nisba ce nahau almajdu bayna saubaihi wal karamu tahta ridaihi girma yana tsakanin tufafinsa guda biyu karamci yana ƙarƙashin mayafinsa tana so turidu kana nufin nisbatal majdi wal karami ilai wato yadda mutum ba ya rabo da tufafi to shi ma haka ba ya rabo da kyauta ba ya rabo da hali na mutunci wasani wasalis kinayatun yakunul makaniyu anhu fiha gairu sifa wala nisba yanda abinda aka yi kinayar zai zama ba sifa ba ce ba kuma wata dangantaka ba ce kamar yadda wani yabi wasu الضاربين بكل أبيض مخزم والطائنين مجامع الأضغان yace addaribina bi kulli abyada masu sara da dukkanin takobi shine abyad mukhzimi mai yankewa ga yawa jini na wuce wa ta'inina masu suka ga majami'al adogani matattarar gaba da ƙiyayya masu suka matattarar gaba da ƙiyayya ina ne matattarar gaba zuciya saboda a nan gabar take haɗa to yana nufin zuciyar amma sai yake na da majami'al adogani wurin da abin nan suke haɗuwa ɓaci ƙiyayya فإنه كان بمجامع الأضغان عن القلوب والكناية ita kinaya in kasurat fi halwasa'id sumiyar talwiha idan hanyoyin tabbatuwarta sai an yi dogon bayani sannan ma'anar za ta fito to akan kira wannan kinaya da talwih misali da ya ce huwa kasirun ramad shi mai yawan toka ne ai karim mutum ne mai karamci fa ina kasaratar ramad ta talzimu kasaratar ihraq domin yawan toka yana lazimta yawan konawa yawan girki yawan konawa wa kasaratul ihraq yawan kona ta saksiru kasaratar tabahi wal khubzi tana nuna yawan dahuwa da yawan gurasa wa kasratuhuma yawansu tastalzimu kasratil akilina tana nuna yawan masu ci wahiya yawan masu cin tastalzimu kasratal dhifan tana wajabta yawan baki wa kasratul dhifan tastalzimul karama shi kuma yana lazumta karamci wayan kallat idan kuwa wasa'id ɗin suka karanta wa hafiyat kuma suka zama ɓoyayyu summiyat ramzan sai a kira shi da rams na hau saminun rehiwon ai gabiyun balid haka ce huwa saminun rehiwon shi mai ƙiba ne rehiwon mara jiki ko ƙato to ma'ana abin da ake nufi gabiyun balidun wawa ne mara basira wayan kallat fi hal wasa'id idan kuma wato hanyoyin suka karanta aulamta kun ko babu su ma wa wadahat kuma suka zo a fili summiyat ima'an wa ishara ana kiranta ima ko ishara نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول أو ما رأيت المجد بك جرما با ألقى رحله يا يا دسندسة في آل طلحة أتكين إيال طلحة ثم لم يتحول كما بيساك تاشي بياته وانوجه ma'ana karamci da mutunci yaya da zango ya zauna zama daram tun da ya shiga cikinsu bai fita daga cikinsu ba kinaya an kaunihim amjada yana kinaya ne ga kasancewarsu wato manya-manyan mutane wa hunaka nau'un min al-kinaya yu'tamadu fi fahmihi ala siyaq akwai kuma kinayar da ana dogaro ne da siyaqul kalam ita take sa a fahimce ta yusamma ta'ridan wanda ake kira ta'rid jirwaye wa huwa imalatul kalami ila urdin ma'anar at-ta'rid shine a kautar da magana zuwa wani gefe ai nahiya ka kaulika li shakhsin yadurrun nasa khairun nasi man yanfa'uhu kamar mutumin da yake cutar da mutane sai ka ce masa khairun nasi man yanfa'uhum mafi alhairin mutane shine wanda yake amfanarsu kana nuna kana so ne ka ce kai ba mutumin arziki ba ne tunda kana cutar da mutane to amma sai ka yi tare da jirwaye kamar yadda yahudi suka yi wa maryam suka ce ya ukhta harun ma kana abokin imra sau'i kwa ma kanat ummuki bagiya a ke yar uwa haruna babanki ba mutumin banza ba babaki ba sha-sha-sha ba to ya aka kika samu ɗa kaga suna so su ce a ina kika gado wannan hali kuma kawai sun tabbatar mata ma da shashancin ne kawai su ce kaza kika yi sai suka yi wannan kwana-kwana to mu mun rasa wannan abu daga ina ya samu babanki mutumin kirki babanki mutumin da kirki to ya aka kika samu ɗa kuma to kaga ta'arid ne ke suka yi mata akwai maganan malaman fikihu shin ta'arid kazafi ne ko ba kazafi ba ne kawai ana hira ko to mu dai alhamdulillah ai mu ba ma yawo ba ma biye-biye ba ma bin mata kace da wani to kaga kana nufin to wasu ka ce kawai ya nemi shaidu wane da wane ka zama shaida ya maka shi a gaban alkali shi kenan a jaya mabulala tamanin wasu ma suka ce ai ba ta sarihi ya ba cewa ya shi baya yi bai cewa ya wancan yana yi ba na'am to sha ɗaya yau juma'a ko sha biyu da kwata maran kake kira ko a sha biyun a yi ta yi to ƙara jan ko abu ɗaya
البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال وهذه وجوه لا يرجع منها إلى تحسين المعنى ويسمى بالمحسنات المعنوية وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ ويسمى بالمحسنات اللفظية محصنات المعنوية أولا التولية أن يذكر لفظ له معنيان قريب يتبادر فهمه من الكلام وبعيد هو المراد بالإفادة بقرينة خفية نحو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب وقوله يا سيدا حاض لطفا له البرايا عبيد أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد معنى يزيد القريب أنه علم ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع مبالع ثانيا الطباق وهو الجمع بين معنيين متقابلين نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ثالثا من الطباق المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا رابعا مراعاة النظير كويس to abu na gaba shine ilmul bade abu na ke kira ilmul bade shine ilimi na ƙarshe wannan shi ya fi faɗi sosai da sosai musamman mutaakhirun da suka zo sai suka yi rauni a wajen ilmul bayan da ilmul bade a ilmul ma'ani sai suka fi karkata wajen ilmul bade wajen kawai a ƙawata magana a zahirinta kawai ai ta kyale-kyale ba su fi damuwa da abin da ya shafi hankali da majaz da isti'ara da kinaya da wayancan abubuwan ba shi sa kamar a uqudul jumman na siyuti da aljauhar makanun na abdurrahman al-akhdari littafan ne na balaga to zaka ga sun kawo tilin babubbuka masu yawan gaske akan ilmul bade ko a ulumul qur'an wannan al-itqan na siyuti za ga wajen bangaren ilmul bade ya ka abubuwa da yawa da yawa da yawa wanda mutakaddimin yawanci ba su kawo su to yace albade ilmin ya'rafu bihi wujuhu tahsin al-kalam al-mutabiq li muqtada al-hal ilmi ne da da shine ake sanin hanyoyin kyautata magana da ƙawatata amma dai duk ƙawata wadda za ya dace da yanayin da ake magana ba kawai gwalangwaso da ƙaƙale-ƙaƙalen kalmomi ba tare da la'akari da ma'ana da yanayi da halin da ake ciki ba wa hadhihi alwajo wayannan fuskokin na ƙawata magana sun kasu gida biyu akwai mayar jau ila tahsinil ma'ana wanda yake koma zuwa ga kyautata ma'ana wanda yusamma bil muhassinati al ma'anawiyya ana kiransa muhassinat al ma'anawiyya tahsinil lafzi wanda kyautata lafazi ne kawai wanda ake kiransa al-muhassinat al-lafziya to wasu daga cikin muhassinat ma'anawiya akwai tauriya wa huwa an yuzkara lafzun lahu ma'anayan qaribun yatabadaru fahamuhu min al-kalam wa ba'idun al-murad bihi al-ibil ifadati liqarina khafiya a faɗi lafazi mai harshen damo wanda yake ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta kusa wanda tunani zai gaggawar fahimta da kuma ma'ana ta nesa wacce ba za a kawo ta ba sai mutum ya dubi ƙarina alamar da take tattare da ita misali wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shine wanda yake karɓar ranku da daddare kuma yake sanin abin da kuke tsorowurta da rana a rana bi kaule jarahatun ma'anahul ba'id yana nufin ma'anarsa ta nesa shine irtikabuz zunub abin da kuke tsorowurta ma'ana laifin da kuka aikata haka shi kansa ya tawaffakun din ma'ana biyu ce karɓar rai na mutuwa ko ita ce farkon abin da zai fara zuwa amma ma'anar ba'id shine bacci to kaga shi ma ya tawaffakum din tauriya ce kamar da kuma wani yace ya sayyidan haza lutfan lahul baraya abidu antal husainu walakin jafaka fina yazidu yace da wani ya sayyidan ya ubangida shugaba haza lutfan wanda ya tattaro tausasawa lahul baraya abidu wanda duk talikai bayinsa ne antal husainu kai ne fa husainu wajen karamci da kyauta da mutunci walakin jafa kafina yazidu sai dai yazidi ne ya nisanta tsakaninmu da kai to nan ma'anar mutabadir ila zihin ma'anar da za ta saurin zuwa ga tunani shine Hussein bin Ali bin Abi Talib ko da kuma Yazid bin Muawiya amma ma'ana mai nisa ana kwatanta shine da Hussein wajen karamcinsa da kyautarsa sannan kuma ma'ana ta biyu Yazid fi'ili mudari'i kyautar da kake mana ita ta shagwaba mu har muke maka abin nan ka shagwabar da mu shi ne ya ce ma'ana ya zida alkarib annahu alamun alami ne sunan mutum ya zida bin ma'awiya wa ma'ana walba'id al-maqasur fi'il mudari min zada yazidu sannan akwai abin da ake kira attibaq huwa jam'u baina ma'anayaini mutakabilaini a wuri guda a hada ma'anoni biyu masu kishiyantar juna a jimla ɗaya ko jimloli guda biyu kamar wata sabuhum aikazan wahum rukud kana zatansu idansu biyu a farke suke wahum rukud alhali ko suna bacci mai nauyi kaga aikaz diddil rukud ne bacci watsake kamar da ce walakin na aksaran nasi la ya'alamuna ya'alamuna la ya'alamuna kuma ya'alamuna kaga a hada tsakanin abu da kishiyarsa ya'alamuna zahiran min alhayatid dunya wa min attibaq almuqabala yana daga attibaq abin ake kira muqabala shine an yi uta bi ma'ana yayini aw aksar summa yi uta bi ma yukabil zalika ala tartib a zo da ma'ana biyu ko fiye da biyu sai kuma a zo da wacce take kishiyarta kamar falyadhaku kalilan walyabku kasiran kaga adhahik diddil buka aka zo da su wuri ɗaya to wannan hikima ce da ake kiranta attibak to za mu tashi na hudun nan sai mu bar shi haka bayan sallah an yi sallah ci abinci sai mu dawo insha Allah mu karasa